الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arzikin sake saduwa a darasi na goma sha ɗaya na cikin darussan wata ramadan na wannan shekara a yau da muke sha ɗaya ga wata ramadanin shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace kuma da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa da ke nan bauchi muna cikin karatu daga farkon suratul isra kuma mun yi karatu zuwa aya ta goma sha biyu yau kuma za mu ɗora daga ayata a mun yi karatu ya zuwa ayata sha biyu yau kuma za mu tashi daga ayata sha uku wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kuma kowane mutum, mun makala masa, mun rataya masa, mun ƙaƙaba masa filfilin abin ratayarsa na ayyukansa a kan wuyarsa. Wani kuriju lahu yau malkiyamati kitaban, kuma ranar kiyama za mu fitar masa da wani littafi yalkahu wanda zai haɗu da wannan littafi manshuran yana buɗe sai a ce da shi ikra kitabaka karanta littafinka wanda ke cike da ayyukanka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau ka isa ka zama mai hisabi wa kanka da kanka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu to wannan ya shiryu ne ga kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata to akan kansa ya bata wala taziru waziratun wizra ukhra kuma wata rai kuma wani rai mai ɗaukar nauyi na laifi baya ɗaukar nauyin laifin wani ran wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula kuma ba mu kasance masu yin azaba ba wa wata alƙarya har sai idan mun tayar mata da manzo Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya yi bayani ne dangane da sakamako na ayyuka na dukkan bayi saboda mutane suna aikata ayyuka daban-daban inna sa'yakum la shatta ayyukanku daban-daban ne wani yana aikata aiki mai kyau wani yana aikata mummuna a baya dama Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha idan kun yi mai kyau kun yi don kanku ne idan kun yi mummuna ma wa kanku kuka yi shi yasa Allah ya ce dangane da ayyukan mutane kulla insanin wannan kulla mansubun ne ala lishtigal bi ma'ana alzamna kulla insanin alzamna ku ta'ira kowane mutum da ka gani a duniya aikinsa yana rataye ne da shi ba a rataya maka aikin wani ballantana idan an je lahira ka ga rekod ɗin aikin wani a cikin naka fayil ɗin a'a kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki ay alzamna li kulli insanin ma quddira lahu min amalihi in khairan fa khair wa in sharran fa shar kowane mutum aikinsa yana rataye da shi kuma yana bin sa shi yasa ba a zuwa aro takarda idan za a rubuta maka aikinka sannan ba a cewa wani ya ba da aron alƙalami a'a takardar aikinka tana rataye a jikinka sai kawai a rika rubuta abin da ka yi ta yadda ba za a ɗauko wata takarda an rubuta a manta a ɗauka a rubuta na wani ba kulla insan kowane mutum a duniya takardarsa alzamnahu mun ƙaƙaba masa ita mun makala masa ita mun rataye masa ita an ce ta'irahu saboda kamar yadda ake sa abu ya tashi to haka aikinka da kai haka zai tashi ya tafi ku tafi tare da shi sannan kuma an ce fi unuqihi li'anna al-qala'ida innama tuqalladu 'ala al-a'naq domin duk abin rataya yawanci a jikin wuya ake ratayawa in kana so ya zauna ta yadda ba za a iya raba ka da shi ba to sai aka ce za a rataye maka shi a wuyarka kuma idan aka zo ranar kiyama haka mutum zai zo da shi a rataye a wuyarsa sai a ce ɗauki ka karanta ba za a ce ɗauko ba balle ka ce to daga ina takardar ta zo ba a da har da kanka da kayanka ka zo tun daga nan duniya kana tare da kayanka alzamnahu kuma idan ka je lahira wa nukhruju lahu yawmal qiyamati haka ranar kiyama zaka zo da shi kitaban zaka gan shi a matsayin littafi yalqahu manshuran abu ɗaya ba ma a rufe yake ba ballanta aka ce kafin ka bude an yi maka wani abu a bude yake tun kafin ka fara karantawa yana bude bayan ka zo karanta ma yana bude ka gaba wa yadda zaka yi a ce an maka coge shi yasa Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da mutum ya aikata gashi a ciki yana rubuce yana daidai yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su' kowace rai za ta samu abin da ta aikata gashi nan a bayyane yana rubuce a ciki kuma an ce manshuran bi ma'ana maftuhan wato ghaira matwi a buɗe yake ba a naɗe ba balantaran ka zo buɗewa a ce ai official ne baka san me aka kura ma a ciki ba manshuran a buɗe yake bambancin takardar lahira da takardar duniya official kenan takardar duniya official za ta zo a rufe sai ka zo ka bude ne kafin ka gani baka san me a ciki ba wannan kuma alzamnahu dama yana tare da kai kuma manshurar a bude yake ballantana ka ce an maka kari wannan ya tabbata a cikin hadisi cewa idan aka zo hisabi wa mutum a ranar kiyama idan aka sa takardar sai karanta sai Allah ya tambaye shi ce hal zalamat ka katabati mala'ikuna masu rubuta wato ayyuka sun zalunce ka yace ba wanda ya zalunce ni wannan abun duk kai kai yace eh shi yayi shine ma'anar yalqahu manshuran zai samu kayansa yana daidai da faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki mai kyau zai ganshi gashi nan nan waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu kuma Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid akwai mala'ika da yake tare da kai ratib wato muraqib hafiz atid kuma hadir koyaushe yana sa ido kuma koyaushe yana nan shi ba a taba rabuwa da shi sannan kuma shi baya taba kai dan wani abu ko kyaftawar ido baya yi balantana kafin kafin ya kyafta wani abu ya faru shine ma'ana atid hadir da'iman shine ma'anar alzamnahu an kakaba maka shi shi mai rubutawar da kuma littafin da zai rubutar waɗannan mala'iku da suke wannan aikin mala'iku ne waɗanda suke sharp writers ko meye ne sai sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin aikin su rubutu kawai su ta rubuta duk abin da kuka yi alamu na ma taf'alu duk abin da kuke aikatawa suna sani za su je tare da kai ka aikata am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ya ce shin mutane suna tsammani cewa idan kai a ɓoye ko idan an yi taro a bayyane shin Allah bai sani ba Allah ya ce ba haka bane ba ma ni ba akwai mala'ikun da na sa ladayhim suna tare da kai duk inda za ka yi mala'ikan yana mala'ikan yana tare da kai yaktubun kuma yana rubuta to shine ma'anar alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyama akwai qira'ar wa nukhriju lahu akwai qira'ar wa yukhraju lahu akwai qiyamar akwai qira'ar wa yakhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura duk ba nan da yace za a fitar masa takardar za ta fito duk dai za ta fito ne kuma zai ganta yalqahu manshura litattafan cikin lahira dama a buɗe suke wa idan suhufu nushirat kenan idan aka watsa kuma aka bude su kowa ya gani babu wani abun da zai zo a cikin littafin lahira da mutum zai zo ya musu ya ce shi wannan ba shi ya yi ba a'a saboda dama tun kafin ya tafi ya tafi da kayansa to shi ne sai a ce da shi ikra kitabaka kuma abin da yake cikin wannan littafin abin mamaki yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar da wanda kai mai kyau da wanda ya kai mai muni duk a cikin rekord guda ɗaya ne sannan kuma abinda ka aikata din nan kamar yadda Allah ya ce wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi mutum sai rika jin tsoro yana tada hankali akan abin da ya gani a ciki wa yaquluna ma li hadha alkitab sai ka ji suna cewa wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba batun babba ba karami komai sai an rubuta shine wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada to sai a ce da shi ikra kitabaka karanta littafinka kar ma a ce wani yana karanta masa ya ce yana karantawa ya bata kuma kar a ce wani yana karantawa ya ce ya kara sai a ce kai da kanka kaga cikan adalcin Allah kenan shi sa in aka zo ranar kiyama Allah ne da kansa zai zama presiding judge ba zai sa wani ya alƙalanci ba shi da kansa zai yi kuma in ya zo adalcinsa saboda cikan adalcin Allah sai Allah ya ce maka kai ne za ka karanta kuma kai ne za a tambaye ka ka amsa ba za a sa wani a madadinka wakilinka wani lauyanka wani wane ne kai da kanka sannan in kuka gama ta ce ka fabi na suka yau malaika ba yanzu bayan ka gama karanta duk wannan abun ka yi sentensin ɗin kanka kai da kanka ka yanke wa kanka hukunci bayan ka zama garanta komi to wannan shi ne adalcin Allah maɗaukakin sarki kuma za ta yi ikira ke ta baka karanta littafinka ba littafin wani ba wanda za a ce karanta wani kuma ranar kiyama kowa ya iya karatu in ka gaba iya karatu ba ba a ji duka ba ne ko da kiki ne in ya ji duka yana iya karatu to balle lahira ba duka ba zagi ana buga zaka ka iya karatu ba wani mutum ya zai ce ai da ni ban iya karatu ba ai da a kuma aka zo magana da wani yare za a yi magana duk zaka ji ka iya a je ranar kawai ka gani hani ban iya turanci ban iya larabci ba ni turanci ne iya a duk abin da kake abin da aka rubuta nan shi zaka karanta kuma da kowane yare aka baka da haka zaka ji ka iya saboda al'amuran ranar kiyama sun bambanta da irin yadda muke tsammani a nan duniya ba irin yadda mutum yake tsammani za a je a yi haka fa zai je gani ba sai mutum ya je sai ga abubuwan duk sun canza da yadda yake tsammani a nan duniya ne za a iya samun mutum ya tsaya ya gano ya za a yi saboda ya samu yadda shi ma zai yi amma al'amarin lahira kwata-kwata ba yadda mutum yake lissafi ba ne ya fi ƙarfin lissafin mutum wannan dalilin ya sa idan mutum ya je gaban Allah idan ana hisabi sai ya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce shi fa yana so a masa adalci sai ya ce to za maka adalci wallahu yaqdi bil haqq kuma Allah zai ce a ga masa la zulmal yau yau ba zalunci inna Allah sari'ul hisab yanzu kuma za a ya gama me kake so sai ya ce shi yana so a bar shi akan komi ya zama da shi da kansa zai sai ya ce to an baka shi ya ɗauka hakan za ta zo masa a daidai shi ba so wani ya zo ya tona masa asiri a bar shi ya rika magana da kansa sai a ce to yana zuwa sai a ce to yanzu bari a fara bayani akan maganar hannunka me kai da hannunka yana zuwa zai fara yayi irin ƙarairayen sannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ranar da Allah zai taro sai su fara za su yi ƙarya suna rantsi-rantsi yana zuwa zai magana sai ji bakin ya toshe zai yi magana sai jawab sai ji hannun ya fara magana sai ce ni ne hannun wane an je da ni kaza an yi kaza an daki wane an saci kaza an rubuta kaza an saci kaza an yi wace ce sai ta faɗa shi ko mutum sai ya rika jin mamaki shine al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim yau za mu toshe bakin hannu zai fara magana yana gama sai kafa ma sai ta amsa an je da ni wuri kaza an yi kaza da ni an taka kaza an yi wace ce duk gabobin su suna yi to sai mutum sai ga wannan abun shine Allah ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina mutum sai hankalin sai tashi sai ya fara cewa fatar sa fata ta zo tana bada shaida a kansa kaga ba inda zai je manta fatar sa da ni aka ce kaza da ni aka je kaza shine sai a sai ci da kansa sai rika cewa ya kai kuma kana fata ta kuma za ki zo kina ba da shaida a kaina wanda ba daidai ba qalu antaqana Allah wannan bakin da nashi yake zaki to yau Allah ya toshe shi ya ce mu mu yi magana alladhi antaqa kullu shay da ya sa kai magana ni kuma yanzu ya sa na yi magana to shi da ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka yau ka zama mai yi wa kanka hisabi shine Allah ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya bi shiriya to ya shiryu ne saboda kansa ba wanda zai yi shiriya ko ya zama shiriyar ta amfani wani idan ta yi amfani wa kanka ta yi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata ya bar shiriya shi kuma ya bata shi ma wa kansa ne ba wa wani ba wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata mai daukar nauyi da za ta dauki nauyin wani wato duk wani mutum da zai zo a lahira idan ya zo da laifi bi ma'ana wala taziru nafsun wala taziru nafsun asimatun waziratun wizra nafsin ukra wato babu wata rai da ta ɗauko wani laifi alwazira shine mai wanda ta ɗauko wani abu wani kaya amma ana nufi wizrul asa wato nauye-nauyen laifuka to ran da ran da yaje ɗebo laifuka to ba zai zo ya aje na sai ɗauko wani ba sannan kai ko ba za ka zo ka ɗebo naka ya maka nauyi sai wani ya tsaya ka ba Allah ya ce a ranar kiyama ko da mutum zai zo laifukansa sun yawa wani kuma zo ba kaya gaba ɗaya a hannunsa to Allah ya ce ba wanda zai taimaki wani ya taya shi ɗaukar nasa shine la taziru waziratun wizra ukhra shine ma'anan wa in tad'u musqalatun ila imliha la yuhmal minhu shay walau kana da qurba ko da ‘yan uwa ne na jini masoyan juna makusantan juna Allah ya ce ba wani da zai taimaki wani wajen ɗaukar nasa kaya in ka ɗebo kaya niki-niki ka ɗebo wa kanka in ka ɗebo kaya mai sauƙi wa kanka in ka zo baka ɗauko komi ba gwargwadon abin da ka yi a can haka za ka zo ka bayyana ne shi ne malar lata zirwa ziratun wizira ufra duk wanda ya zo da kayan nauyi na laifi to ba wanda zai taya shi ɗauka sannan shi kuma ba zai ɗauki na wani ba sai nasa sannan kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma ba ma azabtar da kowa daga cikin alƙaryu ko daga cikin al'ummu har sai idan mun tura musu manzo haka a cikin nan Allah yana nuna mana cewa laifin kowa shi yake ɗaukar kayansa kuma wani baya taya wani wanda za ka fi tsammani cewa zai ji tausayinka idan kaya ya maka yawa shine babanka shine mahaifiyarka shine ɗan uwanka matarka mijinki sannan sauran dangoginka to a ranar saboda kar ma ka ga laifinsa ko kar ya ga laifinka wani ya ce zai taimaki wani yau mai firrul mar'u min akhi kana ganin dan uwanka ba za ka gudu ba ka so kwato wa ummihi wa abi ka ga babanka ka gudu ka ga babarka ka gudu saboda kar su ce ka taya su ɗaukar kayan su ko kar wani ma ya ce ka taya su ba ka so kwaɗu da su in ka ga an haɗu to an je wurin rahama ne in an tsallake amma a nan da ake wurin hisabi ba wanda zai kula da kowa li kulli mri'in minhum yawma idin sha'an kowa yana da sha'anin kansa yugunihi ya ishe shi ba bukatar sha'anin wani to haka mutum zai ɗauko kaya niki-niki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama akwai waɗanda za ka gansu da kayan da za su ɗauka za ka sha mamaki daga cikin waɗanda za su ɗauko kayan da ya fi na kowa nauyi akwai mutanen da suka ɓatar da waɗansu suka nuna musu wani, wani mummunan aiki sai suka yi aikin ta hanyar ɓatarwar waɗanda ko na addini ko na ta'addanci duk wanda ya aikata wani mummunan laifi ta dalilinka kai ka sa shi ko kai ka yi sponsorin ko kai ka koya masa ko wata bid'a a cikin addini ko wani abu na shirka da ka ɗora wasu kaɓatar da su suka aikata to Allah ya ce a ranar kiyama li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal kiyama za su ɗauki laifukan su kaf ba wanda zai taya su ɗauka a ranar kiyama wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm sannan za su ɗauki laifuffukan waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma ya zirun Allah ya ce kai tir da abin da suka ɗauko shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce za ka ji waɗansu waɗanda suka ɓatar suna cewa ku bi mu mu wal nahmil khataya ku mu za mu ɗauki laifuffukan ku Allah ce mahum bihamilin min khatayahum min shay wa innahum lakadibun wa la yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim yace ƙarya suke ba za su taya su dauka ba amma aka je za a kaka ba musu za a sa su dole sai sun dauka su dauki laifuffukan kansu su dauki laifuffukan waɗanda suka batar da su wanda kuma duk aka batar da shi kuma ya yarda ya bi batar ba tare da yana da wani uzuri a wurin Allah ba wancan da ya ɗauka fa ba zai sa shi kuma a bar shi shi ma empty ba shi ma sai ya ɗauka shi yasa Allah ya ce waɗanda suka bi iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u waɗanda aka bi su sai su ce wa waɗanda suka bi mu ba ruwan mu da ku muna muku tawaye amma fa ba zai sa dukan su kuma sun haɗu a ciki wa ma hum bi kharijin minan na ba zai sa a fitar da wasu saboda su suka bi ko a fitar da waɗansu saboda su aka bi ba duk tare za a haɗa su shi yasa idan waɗansu ka faɗa wuta sai su ce rabbana haula'i adalluna fa'atihim dhi'fan fa'atihim azaban dhi'fan minan nar ya Allah waɗannan ne suka batar da mu a ƙara musu azaba Allah ya ce li kullin dhi'f dukan ku kuma za a ninka masa bibiyu to wannan baya nufin baya nufin wai don kai ka tsaya wani ya wani ya batar da kai kai kuma ka bi shi ai kai ba mahaukaci bane Allah ba ya ga maka wanda zaka bi ba Allah ya ga maka in ka ji lahira ba za a tambaye ka akan shi wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursali za a tambaye ka akan annabawa ne kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka tambaye uku za a yi maka wane ne ubangijinka menene addinin ka wane ne annabinka ba wanda zai tambaye ka wane ne malamin ka wane ne wane ne wane ne wane ne duk wanda ba za a tambaye ka ba to idan ka ce ka bi nasa sai aka je kiyama sai ka ga za a kai ka wuta sai mutum ya ce ai laifin wane ne sai a ce da shi da kai din duka za ku je ku haɗu a can ku je ku sasanta qala li kullin da'fun walakin la ta'lamu Allah ya tsare mu amin shine ma'anan wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan nauyin wata rai amma idan mutum ya batar da waɗansu to shi akwai laifinsa akwai kuma ƙarin laifi irin na wancan ba wai sai an ɗebo na wancan ɗin ne a bashi ba a'a idan aka yi lissafin wancan yana da laifi kashi hamsin to wani idan an bashi nasa sai a ɗebo hamsin ɗin irin na wancan sai a daɗa ƙara ƙaƙaba masa to na farko daga cikin waɗanda za su fi kowa ɗauko kaya a ranar kiyama su ne waɗanda suka ɓatar da mutane mutum na biyu wanda zai ɗauko kaya mai nauyi a ranar kiyama su ne azzalumai duk abin zaluncinka haka za a ɗora maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zalunci a kan ƙasa ya ci ƙasar mutane ya ci fili ya ce ko da abin da ka ci gwargwadon shibir ne ɗani ɗaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko gwargwadon wannan ne to idan ka zo a ranar kiyama sai Allah ya sa an haka tun daga saman nan ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai sai a cure shi a wuri guda sai a ɗora maka sai a ce ka zo da shi shi ne tsawakahu Allah min saba'i arabe Allah ya tsare mu waɗannan suna cikin wanda za su fi kowa ɗebo kaya mai yawa duk wanda ya ci kayan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya yarda haɗu da shi a ranar kiyama ya ɗauko raƙumi a ka raƙumin yana kuka kar mutum ya bari a ranar kiyama haɗu da shi ya ɗauko akuya tana kuka wanda ya sata kar mutum ya bari yana ta faɗa suka ce duk abin da muka ɗauka za a sai an zo da shi ce ko allura ka ɗauka sai ta zo da shi don haka in za ka yi sata sai ka san yawan abin da za ka sata ya ce ko allura to in za ka yi sata ka daure ka saci allura kaɗai haka sai ka zo da ita tana sokinka a ranar kiyama ya fi maka sauki akan wanda wanda ya saci bayro da allura da bayro wanda ya fi girma wanda ya saci turafta fa wanda ya saci gida fa wanda ya saci plaza fa wanda ya saci estate fa duk abin da ka sata wallahi sai ka zo da shi a ranar kiyama saboda Allah ya ce la zulmal yau a duniya ne kuka yi zalunci nan ba a zalunci kuma lahira ba wurin wasa bane duk abin da ka sace sai ka zo da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jawabi wa wadansu bayan ya gama appointment zai raba musu aiki sai tsaya musu jawabi sai ce kar wani daga cikin ku ya dauki wani abu ko da gurgurdon allura sai abin da aka bashi a hukumance na haƙƙinsa yace idan kuma ba haka bane mutum bai zo da shi ba to zai zo da shi ranar kiyama sai wani ya miƙe ce ya rasulullah na ji jawabin ka da ya dan yi tsanani kace mene yace na sake faɗa sai mutum yace shi zai rizami yace kai rizami ɗinka ya sauka akan kujera yace shi ba zai iya ba ai ya masa ko amma yanzu kuma ana tilbibi ana nema kuma in ka je baka sato ba ma ana gani wannan wawa ne wannan ba zai yi rabo ba ba zai albarka ba ya je ya gama ya dawo ba komi to duk wanda yake jin tsoron irin wannan ranar da la taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta dauki nauyin wata rai ba bi ma'ana wani laifin da wani rai yayi ba zai zama akan wani ran daban ba kowa nasa kadai zai dauka wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma mu ba mu kasance masu azabtar da kowa ba har sai mun tayar da manzo Allah maɗaukakin sarki yana nufi a nan da ya ce wato kowa zai zo da nauyinsa sai ce ya riga ya gaya wa kowa ne ba wanda za a kama shi a masa azaba sai da aka gaya masa aka turo masa da manzo Allah ya turo da manzanni saboda kar mutane su samu hujja a gaban Allah su je su ce wa Allah ma ja'ana min bashirin wala nadhir mu ba a gaya mana ba rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja ba'da ar-rusul Allah ya turo da manzanni su yi gargadi su yi albishir saboda kar mutane su samu damar da za su kafa hujja a gaban Allah bayan manzanni sun zo musu وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين babu wata alƙarya da Allah ya taɓa halaka ta face sai da Allah ya turo mata da masu gargaɗi manzanni don wanda ya zama wa'azi da tunatarwa Allah ce mu ba azzalumai bane ba za mu zo mu kama ku da abin da bamu gaya muku laifi bane shi yasa Allah ce wali kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun kowace al'umma sai da manzo ya zo musu idan manzon ya zo to daga baya ne faƙudu ya bayyana hun bilkisko sai a yi hukunci a tsakaninsu amma bayan kafin manzo ya zo ba a yi wani hukunci wahun layu lamu Allah ya ce ba waɗanda ake zalunta to idan aka je ranar kiyama duk waɗanda suka zo aka koro su laifinsu ya cinye wato iya alherinsu ba su da wani alheri da zai iya sa Allah ya duba har a ba su rahama to idan aka je sai a ce a raka su zuwa wuta bayan an gama hisabi an nuna wa kowa inda zai je idan aka zo za a kai su wuta sai a musu rakiya ana zuwa kofar wuta sai mala'iku ko masu gadin wuta sai sun yi musu wani interrogation na wulakanci sai su ce ha kuma me ya kawo ku nan kun san nan kuwa alam ya'tikum nadhir ku ba zuwa yi muku wazi ba ne ƙalubala sai su ce wallahi ba haka ba ne ƙarja ana nazir an mana wa'azi to me nauka bari a kawo kunan suka ce fa kazzabna mu mun ƙaryata ne sai su ce musu tunda kun zo shikenan ya ku shiga fa suhqan li ashabi sa'ir haka ne masu gadin wuta duk wanda ya zo wuta sai sun tsaya sun masa irin wannan tambayar kuma tambaya ce da ba ta da wani amfani sai dai don a ƙara cusa masa bakin ciki saboda a can ai an riga an gama tun da aka yanke hukunci mai kuma shine wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ha ku manzanni ba zo muku bane an tutura manzanni fa su je su gaya wa mutane kar su bari su zo nan ku na ku ba su je bane ba a gaya muku yau akwai yau ba qalu bala sai su ce wallahi sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafiri irin wannan kuma kuka ne a ranar da kuka bai da amfani duk wanda ya yana kuka a irin wannan yanayi ya yi kukan banza ne shi yasa bayan an gama musu wulakancin nan na bakin kofar wuta in aka tura su a cikin wutan ma za su ci gaba da kuka kuma da same abin da za ga musu ke wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal to sai a ce da su awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir ku ba a baku dama bane ba a baku shekaru da ya isa a ce ku wa'azukar ku zo nan ba kuma mai gargadi bai zo muku ba sai a ce fa zuku fa ma na min nasir ku dan dana kawai a zalimai ba su da mai taimako a nan mu duk wanda ya shigo nan ya shigo kenan fa Allah ya tsare mu to wannan shine wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun tayar da manzo wannan yana nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake son bil'adama a kan su samu tsira tun lokacin da Allah ya saukar da annabi adam a ƙasa sai ce a gaya wa mutane ya bani adama in ma ya tiyar na rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati za a turo muku manzanni za su yi ta zuwa suna karanta muku ayoyina kuma Allah ya ɗauki nauyin shi zai biya za a koya musu don su je aljanna ne amma bai ce ku ku ɗauki nauyinsu ba ce ni zan ɗauki nauyinsu ni zan biya su kuma na ɗora musu idan an cutar da su su yi haƙuri su nema a wurina su dai su koya muku komi ku sayan da za ku yi idan kun zo nan kada samu matsala da ku kuma Allah haka ya cika wannan alkawarin walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma da aka zo sai Allah ya tura musu nasu kuma ba aka rika tura kullama ja'a ummatan rasulu hakazzabuhu duk wanda aka tura nasu sai su karyata amma sai Allah ya sake tura wani ba zai fasa ba har aka zo na ƙarshen nan babu wata al'umma face sai da Allah ya tura musu nasu wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kaga dan adam bai da wata hujja da zai je gaban Allah ya ce ai shi an manta da su ko su ba a yi da su ba a cikin wannan aya wa makuna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula akwai bayanai musamman kuma wani bayani da duk wanda yake da ido a harkar tafsirin alkur'ani ya san akwai ta magana a nan babba amma ba zan yi wannan maganar a nan ba na yi irin ta tun a wajen inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim kun kuma magana ce akan ahlul fatra na yi shi akan a qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul a suratul ma'ida to aka waccan maganar ba zan yi ta anan ba saboda hadithun nasa bima ya'lamun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu nan gurin ba inda za a yi wancan maganar ba ne mu je gaba
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها na'am ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح na'am وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Allah madaukakin sarki yace wa idza aradna an nuhlika qarya amarna mutra fiha fa fasaku fiha idan muka so zamu halaka wata alƙarya sai mu umarci masu sharholiya masu wato morewar cikinta masu jin daɗin cikinta masu faɗa aji a cikinta fa fasaku fiha sai su yi barna su yi fasikanci su yi ta'addanci su yi tsiya a cikinta fa haƙƙa alaiha alƙaul sai zance ya tabbata a kansu fa dammarna ha tadmira sai mu halaka su ko mu yi ko mu rugurguza su rugurugu wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh Allah ya ce ai da yawa daga cikin wato karnoni ko al'umomi waɗanda muka halaka su bayan annabi nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira kuma ubangijinka ya isa a matsayin masani kuma mai gani ga zunuban bayinsa bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce kowa idan ya yi laifi laifinsa yana tare da shi wa kulla insani da alzamnahu ta'irahu fi unuqi kuma ya ce wani baya ɗaukar laifin wani wala taziru waziratu wizra ukhra sai Allah ce laifuka idan suka taru suka yi yawa suna iya sa a halaka mutane to inda Allah yake halaka mutane shine wa idza aradna an nuhlika qarya wanda yana nufi irada ce kauniya ba shar'iyya ba idan muka yi nufin za mu halaka wata alƙarya amarna mutrafiha sai mu umarci ahlut taraf wato masu jin daɗi daga cikinta irin waɗanda za ka ji a wani wuri Allah ce mala'u alal mala'u ladina takbaru alal mala'u ladina kafaru wato waɗanda suke masu faɗa a ji masu jin daɗi masu morewa waɗanda suka samu abubuwan bukatun more rayuwa waɗanda suke gani ba sa so a sa musu baki akan harkar su ta duniya to sai mu umarce su akan su yi daidai fa fasa fiha su kuma sai su ƙi yin daidai din sai su yi fasikanci alfisku a nan ma'anansa alkuruju an ta'a shine su kiyin abin da aka sa su na daidai ko ya zama amarna mutrafiha amran amran kauniyan ba shar'iyyan ba sai mu umarce su mu sa su mu juya kwakwalen su mu dora su akan yadda za su yi barnar sai su yi barnar sai daidai da kaddarar Allah da kada'insa da muka karanta a baya na yadda Allah yake juye zukata inda ya ga dama shi yasa muke addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka juye zukatan mu akwai wanda idan Allah ya ga dama sai ya juye zuciyarsa bal taba Allahu alaiha khatama Allahu ala qulubihim ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim to idan Allah ya ga dama ya maka wannan fa fasa ubiya ko ba abin da zaka yi sai dai kai barna saboda haqqal qawlu minni la amla anna jahannama na riga na tabbatar cewa sai na cika jahannama to jahannama ba za ta cika ba sai kun yi laifi akwai waɗanda kuma zan ɗora sai dai su yi ta laifi saboda wala kaddara na li jahannama kathiran akwai da yawa daga cikin waɗanda dama don jahannama aka halicce su to irin waɗannan su ne amarna butura fi hafa fazar wannan yana nuna yadda mutum yake da bukatar ya roƙi Allah shiriya saboda shiriya a hannun Allah take wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya shirye da shi wanda Allah ya so ya batar da shi sai ya batar da shi man yasha illahu yudlil wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so sai ya shirye da shi kuma wannan sirri ne na Allah ba wanda ya san me yasa Allah yake yi shi da kansa ne ga dama sai ya ce haula ilal jannati wala ubali haula ilin nari wala ubali haka Allah ya riga ya gama kawai ya raba ya ce waɗannan yan wuta ne kuma ban damu ba ba komai ba abin da za a yi waɗannan yan aljanna ne kuma ba wanda ya isa ya hana ni haka Allah ya ga dama ya raba kayansa tun bayan da ya gama halitta ya ce fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir wasu za su je aljanna wasu za su je wuta kuma duk wanda kaga ya je aljanna ba wai aikin sa da ya kai shi ba alhamdulillahi alladhi hadana li hada Allah ne ya shirye da shi don ya je wurin saboda fasanu yassiruhu lil yusra sai ga hanyar aljanna ta masa sauki sai kama hanya wanda kuma bata haqqal qawlu alaihim to shi kuma fasanu yassiruhu lil usra sai ji hanyar ta masa wahala to aka dole sai ya kama hanyar wuta wannan yana daga cikin abin da ya fi tsoratar da duk wani mumini akan imani da kaddarar Allah yadda Allah yake shiryarwa kuma ya batar yadda ya ga dama shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa'azi sai ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ko man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye da shi ba wanda ya sai batar da shi ko duk duniya za su taru suna ta kokarin su batar da shi ba su iya batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya batar da shi ko kai wa'azi ba zai sa ya gyara ba na fata an fahimci wannan wannan shine ma'anar wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wannan ita ce qira'ar amarna kuma ita ce qira'ar jumhur amarnahum amran kauniyan bi an yufsidu fiha bi an yafsuqu fiha fa fasaqu fiha kama qaddarna alaihim ko kuma ya zama ma'anarsa amarna mutrafiha daga mu'amara ke sai mu bada dama na mulki da fada aji akan mutanen banzansu su kuma sai su yi banza sai yan kanana kuma yan kuci kuma su kuma sai su bi su amma duka dai ma'anar guda ɗaya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa fasaqu fiha bil kufri wat tughyani wal ma'siyati wal jawr wal khuruj an ta'a duk wata hanya ta al fisqu don al fisqu yakan zo da ma'anar kafirci yakan zo da ma'anar laifi na sako duk yana zuwa da ma'anar fasikanci fa fasaqu fiha na ma'anarsa fa kafaru fiha وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي sannan kuma Allah ya magana akan muminai a cikin suratu sajada da ya zo magana akan kafirai sai bai cewa amma ladina kafaru ba sai cewa amma ladina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun kaga duk ana magana akan kafirai ne amma yace fasaku don haka fa fasaku fiha ma'anarsa yana nufin kafirci sai dai yana nufin kuma sauran ayyuka na sako shi ma fasikanci fa haqqa alaiha alqawl sai sai zance na sai tabbata akan su zancen halaka zancen azaba shi da ma'anar walakin haƙƙal ƙaunu minni la'amla an na jahannama alƙaunu a nan ana magana a kan wato tabbatuwar maganar shiga wuta ko shiga azaba domin duk wanda Allah maganarsa ta cewa wani zai zama ɗan wuta bai tabbata ba zai zama ɗan wuta ba kuma duk yadda kai ya bata ba zai bata ba in an je ƙarshe sai ya shiru duk yadda kai kuma akan wani in Allah madaukakin sarki ya shirya ya ya batar da shi to duk yadda kai ya shiryu karshe sai ya batar nan in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil duk wanda Allah ya batar da shi duk kokarin ka akan ya shiryu ba zai shiryu ba shi sa Allah ce afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkidu man finna wanda maganar shiga wuta ta tabbata a kansa kai ka isa ka tsirar da shi ba za ka iya ba shi yasa ɗan wuta za su ce fa haqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun gashi nan muna ta ɗanɗanan wuta saboda maganar Allah ta tabbata a kanmu don haka duk wanda yake neman shiriya da tsira daga wuta ya roƙi Allah kawai Allah ya tsare shi shi yasa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam jina na Aisha wadda tafi kowace ita ce kullum ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga wuta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo tahiya karshe kafin ya sallama sai ya roƙi Allah Allah kar ya bashi kar ya masa azaba Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال kaga duk dai kullum dai mutum ya nemi Allah ya tsare shi don haka fa haqqa alaiha alqawl idan maganar Allah ta tabbata akan wani shikenan wannan yana da alaka da ayar da muka karanta wa makunna mu'addibina hatta nab'atha rasula cewa duk wanda fa Allah madaukakin sarki ya ga damar da cewa zai batar da shi kuma ya shiga cikin zai shiga yan wuta idan idan idan zancen Allah ya tabbata a kansa bayan da ka iya da shi afa anta tunqidu man fin nar babu duk a hannun Allah yake Allah ne yake raba kayansa saboda aljannarsa ya yi ta lokacin ba kowa shi yayi kayansa don haka wanda ya ga dama ne kadai zai shiga kai baka da dama da zaka sa masa baki ka ce to ai wani bai kamata a ce bai shiga ba wannan ba aikin ka bane na Allah kai ma dai ma kake kai ta kanka an fahimta ko fadammarna ha tadmira sai kuma sai mu sai mu wargaza su wato mu halaka su wargazawa mu yi kace-kace da su shine at-tadmir ba kawai halakawa ba halakawa irin wanda zai sa a halaknahum wasta'salnahum mu halaka su irin yadda zai zama kwata-kwata ko burbushin su ba ba za ka ji ba ko alamar su ba za ka gani ba shine Allah ce wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh wannan kam din lidalati ala al-kathra ne wa ma akthara man ahlakna min al-quruni min ba'di nuh kai ka san yawan waɗanda muka halaka bayan annabi nuh suna da yawa tun daga kan annabi nuhu su kansu mutanensa aka halaka su bayansa annabi hudu aka halaka su mutanensa bayansa annabi salihu aka halaka mutanensa bayansa annabi shu'aibu aka halaka mutanensa haka Allah ya ta yi har aka zo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kam ahlakna min al-qurun nawa ne waɗanda muka halakar da su suna da yawa min ba'di nuh bayan annabi nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira Allah ya ce ubangijinka ya isa masani akan dukkan halayyar dan adam kuma ya isa mai gani ga dukkan ɗabi'un dan adam da dukkan halin da suke ciki wanda yake yin mai kyau Allah ya gani wanda yake yin mummuna Allah ya sani waɗannan ayoyi tun daga ayar farko wa kullum insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi dukkan su suna magana ne akan yadda zamu kula da ayyuka mu yi mai kyau domin abin da muka aikata yana rataye a tare da mu idan kai mummuna ma yana tare da kai yana rataye da kai kuma idan ka zo ranar kiyama shi din za a fitar maka sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa idan an je ranar kiyama za a saka ka karanta laifinka da kanka kuma wannan ya fi cin rai a ce ka faɗa kuma a ce ka yanke wa kanka hukunci ikra kitaba ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kuma Allah ya ce kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi kai wannan abun da ka faɗa da ka zo nan bayan ka san an hana kai me ka ga ya kamata a maka a kai da kanka za ka faɗa mutum kafirci ya Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin shi da kansa mutum zai bada shaida cewa kafirci yayi haka kuma idan laifi ya yi haka mutum zai faɗa da kansa ya ce shi ya yi kaza ba wanda zai kakaba maka wani abin da baka yi ba musamman da yake Allah ya ce mani ta dafa inna ma ya ta dili nafsi kar ka ɗauka idan kana wani abu na kirki na addini kana taimakon Allah ne ko kana taimakon wani kana taimakon kanka ne duk wanda ya shiryu ya shiryu don kansa ne wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kaga ya bata ma ya bata don kansa ne kar batar wani ta sa ka rinka gani kamar me yasa waɗancan su suna ta jin daɗin su mu Allah ya bar mu muna ta wahala a a akan kansa yake yi zaka gani wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha sannan kuma wala ta zirwa ziratu wizra usra ba wanda zai dauki laifin wani kowa laifinsa kadai zai dauka amma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula yana nuna mana yadda Allah ya yi adalci wa mutanen baya babu wata al'umma da Allah ya halaka ta haka kawai saboda Allah baya zalunci ba taba zuwa kawai kwatsam sai Allah ya zo ya kama mutane sai ya fara azabtar da su duk da in yi hakan ba wanda zai ce abin da ya ba daidai bane saboda kayansa ne da ka kama akuyar gidanku ka yanka ai azaba ka mata amma ba ce ka cuce ta laifi ta yi maka ai ba laifi ta maka ba amma ka kama ta kayanka kamar Allah ne da bayi haka kawai kama mu ya ta yankawa ba wanda ya ce zai ce masa me yasa kayansa ne amma saboda adalci na Allah ba zai yi ba sai ya hana ka idan ka ki bari kafin ya kafin ya halaka sannan ko azabar lahira ita ma idan aka zo sai an tambaye ka ba a gaya maka ba kyau bane idan mutum ya je lahira shi bai san ba kyau ba to Allah yana bada uzuri wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula yana karantar da mu cewa akwai uzuri a lahira ga wanda ya je bai sani ba shi yasa duk waɗanda suka je a lahira da zaka je an ce musu alam ya atikum nadhir qalu bala idan mutum ya je fa ya zama ma ja'ana min bashirin wala nadhir to Allah ba zai masa azaba haka kawai ba shi yasa malamai suke cewa idan mutum ya je lahira kuma ya zama shi ba a turo musu manzo ba mai Allah zai musu a kiyama waɗansu suka ce saboda waɗansu dalilai na nasu da suka samu a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki jarabawa zai musu kamar da ya tabbata a cikin hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah ya san aikin da za su yi inda an zo an musu wa'azin me za su karɓa ko ba za su karɓa ba. To irin waɗannan da mahaukaci da ya tashi tun da ya balaga shi ya tashi a mahaukaci don haka bai samu hankali ba ballantana ya yi sallah ya yi imani sai je a mahaukaci. Da ɗan ƙaramin yaro da aka haifa wanda shi kuma wato iyayensa kafirai ne amma shi bai balaga ba ballantana a rubuta littafi a kansa. Da shi da mutumin da wato ya mutu ba tare da an tura wani shi ba tare da ya ji sakon musulunci ba ya zauna a garin su har ya gama rayuwarsa shi bai san akwai abu na da'awar musulunci ba ko kuma da'awar musuluncin ta zo masa a karkace bai ji ta ya fahimce ta ba irin waɗannan dukansu idan aka zo ranar kiyama malamai da yawa suka ce jarabawa Allah zai musu saboda Allah ya san inda a ce sun samu hankalin me za su yi to sai Allah ya yassare musu sai su yi irinsa a can. Daka sai Allah ya zo sai ya ce da su duk ku zo nan ku ba kwa cikin waɗancan in aka ware su a ce to duk ku faɗa a wuta duk ku je wuta to idan suka zo sai waɗansu daga cikin sai su ce tun da Allah ya umarce bari mu faɗa sai su ta faɗawa suna faɗawa sai su jita ashe ba azaba ba ce rahama ce ni'ima ce waɗannan kuma sai su ce ya za ka kona mu haka kawai akan meme muka yi Allah ya san inda a nan duniya ma 'yan taurin kai ne dama an ce su yi ba za su yi ba shi yasa a can ma ba za su yi ba to sai ce waɗanda suka waɗanda suka shiga din nan duk a ciro su a kai su aljanna waɗanda suka ki zuwa kuma a tura su da ƙarfi shikenan su sai su fada a cikin wutar saboda ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah baya halaka kowa ko ya masa azaba face sai ya tura masa manzo abinda lokaci zai bamu dama mu faɗa kenan abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh